الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya kawo rayuwarmu wannan yini na asabar mai tarin albarka cikin wannan wata mai albarka cikin wayannan kwanaki masu tsada a cikin wata mai daraja wanda yau 26 ne ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidis sunna da ke titin sardauna a wannan gari na adare a kamar yadda muka saba zama a kowane wata na ramadan kowane dare don murusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafan shehin malami abubakar mamun gumi allah madaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani wanda ɗaya daga cikin ɗalibansa ya yi ya allaka shi da littafi mai suna ibahul ma'an wato malam aliyu albami allah maɗaukaki ya sa kamar da mafi kyawun sakamako kana mu da muke karantawa da masu sauraro muna tawassuli da wannan taruwa da muke don karatun alkur'ani allah maɗaukaki ya yafe mana zunubanmu ya sanya mu cikin wayanda yake yantawa ga barin wuta a wannan wata mai albarka ya sa kuma muna wannan karatu ne don neman yardarsa na marama yau wato yau matashiyar mu kan sura ne suratun zumari haka ne ko? to me yasa aka ambaci suran nan da suna suratu zumari mala ce sun miyar haɗe suratu bi surati zumari li'annallaha ta'ala zakara fiha zumrata suhada su'ada iko min ahalil janna wato an ambaci surar da suna suratun zumari ne saboda allah maɗaukaki ya ambaci wato gayyar mutane shine zumra gungun mutane amma su'ada sa'idai masu arzikin lahira allah ka sanya mutu ba an mallazi na su'idu to kaga wa'annan ke allah zai ambata mana gungun masu arzikin lahira su ne 'yan aljanna ka gani min ahalin jannati 'yan aljanna ke arzikin lahira ba wai za ka tara dukiya ne da motoci da gidajen mai irin shirgi na duniya a aljanna za ka je ka shiga kawai ka ji daɗi ka riga ka gabatar da aikinka a nan duniya to a cikin surar allah ya ambaci wa'annan sa'idai ma'ana masu arziki wa zumratul ashqiya'i min ahlin nar kuma an ambaci gungu na ainihin marasa arziki sune shaqiyai wanda suke su kuma mazowa wuta ne fi kaulihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukaki da yace wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara Allah karka sanya mu cikin amin wasiƙan lazina kafaru kuma an gargada waɗanda suka kafirta ma'ana an kora su zuwa ina ila jahannama zuwa wutar jahannama zumaran gungu guda wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah madafuki da ce wasiƙan lazina ta ƙaurar buhun ilal jannati zumara kaga kowanne zumara ne an kuma gargada an kora wa'anda suka ji tsoron ubangijinsu zuwa ga aljanna gungu guda wannan shine dalilin da yasa aka ɗauko muhimmin guri a surar sai aka yi mata suna da shi suratun zumari ina fata an gane wa waradat tasmiyatuha fi kalami ummina aishata radiyallahu anha qalat kajina na aisha malima ce ambaton wannan sura da suratun zumari ya zo daga maganganun uwar muminai shine ummina aisha uwar muna na aisha allah madaukaki ya kara yadda gare ta tace wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya karau fi kulli lailatin bi bani bani isra'ila ko wasu mari diddaren duniya inji aisha ai tare suke yawanci ta ce to yana karanta suratul isra'i da suratul zumar sallallahu alaihi wasallama akhrajahu tirmidhi fi sunani imam tirmidhi ya gudda wannan cikin sunan nasa a hadisi na 2920 daidai wa qala al-albani rahimahullah shehin malami muhammad nasiruddin al-albani Allah masa rahama ya ce fi sahihi ko sunani tirmidhi cikin sahihi wato sunani tirmidhi a mujalladi na shida shafi 420 daidai ya ce sahihun hadisi ingatacce ne kinan sura suna ya tabbata makiya surar ba makiya ce وهي خمس وسبعون آية آيوينت كما سبعين دبيرني آيوينت نوى سبعين دبير وموضوعها الرئيسي كما ببان أبن دتكي كرنت سواشيني بيان توحيد الله تعالى لنجاة من العذاب تنا بياني ne na tauhidi ma'ana na kadaita Allah madaukaki saboda mutum ya samu tsira daga azaba Allah ka tseratar da mu wa yustahabu qira'atuha qabla an-nawm fi kulli lailatin kaji kaga maganar Aisha ko ana son kullun gabanin kai barci ka karanta wayannan ayoyi guda 75 kafin kun ka koma daga garauniyar ka ta gari za a fadi kuma to sai a dauko qur'ani ayi alwala a karanta suratul zumar mustahabbi ya yi lamba ne kamar sabaka ya ce liman sabaka fi tasmiyati surat ko saboda abin da ya gabata na ambatan surar annahu sallallahu alaihi wasallama kana ya karauwa fi kulli lailatin annabi dai yana karanta wannan surar kowane dare annabi ya gagara kai ba za ka iya ba to wata ran ka dawo ayatul kursi ma da kyar za ka yi a kayi kokari ka ce bismikallahumma amutu wa ahya da duk sauran awoyin na yinin kayi abin da ka ga dama amma yanzu da ka zo za ka yi aiki a ƙarshen daren ka wadda watakila in ka kwanta ba za ka tashi ba Allahu ladhi yatawaffal anfusa wallati lam tamut wani tazarci zai daga barci sai kabari to in ba kai kyakkyawar kwanciya ba yaya to ana so wanda zai kwanta a dare ya yi alwala irin ta sallah ya karanta ayatul kursiyu ya yi falaki da nasi da kulhuwa uku ya shafe jikinsa sannan ya addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin zai kwanta bayan ya karanta suratun zumar ka kari ba ya sa don da yawa da ba a sani to amfanin sauraron ƙura'ani ke na'am ibtada'at hadhihi suratul karimatu bitanwihi bi sha'nil qur'an wato wannan sura mai girma ta fara da ɗan haskakawa akan sha'ani na alqur'ani wa tanzihillahi jalla wa'ala ta kuma fara da tsarkake Allah wadda ya ɗaukaka ya girma min mushabahatil makhluqina Allah ba ta yadda ya kama da abin halitta aya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda ya zama tamka a gare shi ba abin da ya kama da Allah ka huta wa zakarat shubhatal mushrikin fi ibadatihim lil awthani kuma surar ta ambaci shubuha shine rikita-rikita na mushrikai ta yadda suke bautar gumaka wattikadhihim shufa'a yadda suka riki gumakan nasu wai su ne masu cetonsu ثم ذكرت الأدلة على وحدانية الله في الإلهية sannan sai ta ambaci dalilai da suke nuni akan kadaitakar ubangiji Allah shi kadai ne shi kadai yake shi ya halitta shi yake ba da umarni shi ya kamata a bautatawa bidala'ili tafarrudihi bil ijadil awalimi ko da dalilai wanda suka nuna kadai takarsa shi kadai ya samar da talikai shi ya samar da halitta al'alawiyya wato halittun da ke sama sama da rakance manta Allah ne wasu fuliya da kuma talikai na ƙasa da ƙasar da abin da yake kan ƙasar a kanka ce ƙasa sai ka ganta ita kanta Allah ya ce wa fil ardi qida'un mutajawiratu zaka samu ƙasar wani gun sahara ne wani gun tsandauri ne wani gun dausayi ne wani gun kwari ne wani gun duwatsu ne wani gun kogi ne wani gun kuma manyan teku ne to kaga wannan su ne halitta na ƙasa da sauran abin da suka jibinci haka wabi tadbiri nizamiha shi kadai ya kadaita da lura da tsarin sama da ƙasa wa mata tawi alaihi da abin da ta tattara akai mimma la yunkirul mushrikuna infiraduhu bi irin abin da ko mushirkai ba sa musu cewa Allah shi ya kadaita da wannan ba wanda yake cewa shi yayi sama ko shi yayi ƙasa yace ai ƙasan nan lokaci kaza na yi ta ka taba jin wani arne ko wani mushirki da ba haka ba zai yi ba aikin ya girma sai mai girma yin sa thumma zakarat muqaranata bainal mu'minina wa bainal kafirin sannan sai surar ta ambaci muƙarana a riɓanya don a gane tsakanin muminai da da kafirai hazi yusidul awailu fi dunya wal akhirah ta yadda an aka yi muƙaranan na farko za su yi arzikin duniya da lahira su ne muminai wa ya shiga al'akaru na fihima na ƙarshen su ne kafirai za su zauna shaƙiye a duniya da lahira don duk kuɗinka duk jin daɗinka in ba ka da musulunci to kai matsiyaci ne don manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da duniya a wajen Allah ƙimarta da darajarta da tamaninta ya kai fiffiken wato sauro da kafiri bai sha ruwa a ban kasa ba ashe duk daɗin duniya shirme ne bai kai fiffiken sauro ba a gun Allah da ka Allah ba ruwansa don ya bai wa kafiri ita sai ce mi wa a shadat ne ko? wa a shadat bi azumatul ƙur'ani kuma surar ta yi nuni da girman ƙur'ani حيث تقشعر من آياته جلود المؤمنين الخاشعين تيدى هاتم مؤمني masu tsoron Allah suke makarkata idan sun ji ayoyin alkur'ani tsikar jikinka zai ta yi motsi in ka ji ƙur'ani ko baka san fassara ba in aka samu gwanin ƙira'a mai sauti mai kyau yana karatu sai ka ji daban yake yasa aka ce zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani nan da muryoyin karka zo kana karatu qur'ani kawai sa gaga ka saushi dole sai kai gunna a wurin gunna sai kai madda wajen maddi sai kai wakafi inda ake wakafi wa hakaza amma in kai karatu akasin haka to kai abin da ba daidai ba Allah ka shirye da mu ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند سماء توحيد الله sannan sai fatun jikinsu da kuma ainihin zukatansu duk sai su taushi idan sun ji ambaton ubangiji wa zakarati suratu matsalan yuwaddihu al-fariqul kabir bayna man ya'budu ilahan wahidan wa man ya'budu alihatan muta'addida kuma sura dai sai ta sake ambatan wani misali wanda yake yin bayani bayanin mai bambancewa bambancin kuma mai girma tsakanin mai bautan ubangiji guda ɗaya da wanda yake bautan ababen bauta da yawa la tasma'u wa la tastajib abinda yake bauta masu yawan nan ba sa jinsa kuma ba sa amsa kiransa wa huwa مثل للعبد الذي يملك شرك يملكه شركاء متشا متخاصمون wannan kaman misalin bawa ne ba na mutum ɗaya ba ubangijin bawan kaman a ce mutum uku sun mallaki bawa ɗaya kuma kowa ya ƙi saurabansa a kan bawa wal abdullabi ya mulkuhu sayyidun wahidu ga kuma wani bawa wanda ya mallake shi shugaba ne guda ɗaya ko 'yan tashi zai shi kaɗai ne wancan ku daga uku yi sama in ɗaya 'yan taka to akwai saura aga da sauran magana sun maja'atil ayatu ta da'ul ibada ila ina batili rabbihim sannan sai ayoyi suka zo suna kiran bayan Allah su koma ga Ubangijinsu warruju'i ilaihi kabla an yudahimahumul mautu bagata su koma zuwa ga Allah tun gabanin mutuwa ta riske su babu shiri kasan mutuwa ba shiri take zuwa wala tati yanahum bagtatan wa hum la yashkuru wa khatamat suratul karimatu bi dhikri nafqatis sa'iki surar kuma sai ta kare da ambaton busa kafo wanda za a yi kowa ya mutu shine sa'ika fa sa'ika man fi samawati wal ardi ko ثم نفخة البعث والنشور sannan ta ambaci busa ƙaho wanda in an yi za a tayar da mutane a kuma raba musu takaddunsu wa ma yu'aqibuha min ahwalil akhira da abin da zai biyo bayan busa ƙahon nan na tsarmakatai na lahira tsoro iri daban-daban wa shada'idaha da tsanance-tsanancen lahira ne wata haddasa an yawmil hasharil akbar ko kuma sai ta yi magana ga ranar tara mutane rana mafi girma haisu yusaqul muttaquna al-abrar ila al-jannati zumara yadda za a ainihin gargada masu takawa mutanen kirki zuwa ga aljanna gungu guda wa yusaqul ashraru ila jahannama zumara a gargada ashrarai su kuma gungun su zuwa wuta na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نعم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ala ألا لله الدين الخالص yaya والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى na'am إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ci gaba aram إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار law arada Allah لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء subhana سبحانه mm هو الله الواحد القهار me yayi خلق السماوات والأرض بالحق mm يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل sai yaya وسخر الشمس والقمر mhm كل يجري لأجل مسمى ala ألا هو العزيز الغفار to wayannan sune ayoyi guda biyar da zamu fara ji Allah madaukaki yace tanzilul kitab saukar da wannan littafin na alqur'ani ku saurara ku ji qur'ani ba karamin littafi bane daga ina yake wa ya aiko littafin wa aka aiko da shi zuwa ga wa aka aika sai Allah ce tanzilul kitabi saukar da wannan littafin alqur'ani min Allah daga Allah ne kaga qur'ani littafin Allah ne al-azizi kuma Allah nan shine mabuwayi in ya dora ma talauci ba mai yaye maka in ya dora ma jinya ba mai yaye ma sai shi in ya baka arziki makiyinka yana kan lokacin in ya baka ilimi ba mai kwace maka al'azizu ke mabuwayi al'azizu fi mulkihi ko mabuwayi ne a mulkinsa mulkin allah ba wani ne wanda zai zo ya nemi alfarma ko ya ce a kaza za a yi babu sugudidi babu i- kinbibi ba iya yi a mulkin allah yadda yake so haka za a yi alhakim kuma Allah shi ne gwani fi sulhi duk abin da Allah ya yi za ka ga aikin gwani ne ka kalli sama ka ga akwai gwaninta da ta kai gina ta ko kasan da kake kai ko kai kanka ko yatsunka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha daka Allah gwani ne duk halittar da Allah ya yi haka ya kamata ta zama dama kai in ka kalle ta babu gyara ka duba a cikin teku sai ka ga wani abu kaman zare kuma babba siriri mai rai in ka zo zai cinye ka haka Allah ya yi shi saboda mafiya yawan halittun ai suna cikin ruwa daban-daban sai Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi Allah da kansa ya ce ya Muhammad mu muka saukar da wannan littafin alkur'ani gare ka bil haqqi da gaskiya fa'budullaha mukhlishan lahu din dan haka ka bautata wa Allah kana mai tsarkake addini gare shi shi kadai kun ga tauhidi take kira ai mina shirki ka ainihin kare Allah daga shirka ai wa- muwahhidan lahu ka zan ka ɗaya ta Allah karka mai da allolin ka biyu ga Allah ga wani shehu ko? ai ana haka ni musulmi ne amma ta hanyar ɗariƙar shehi ne. wani ya ce sidi abdulkadiri wani ya ce shehu tijjani wani kuma ma boka zai rike wani a bashi daga ai ka san daga ko? wani a bashi laya wani a bashi kambu wani a bashi guru duk wa'adin yi zana da ya banza in kana da daga ma boye ta zaka a nan ake sa ta ko in abu an yace aiwa na ya murda daga ba haushe to daga ba shirka ne don wani wani ne daga cikin sabai mutum goma ne suka ba wajen annabi suna ta mubaya sai annabi ya ga hannun ɗayan da daga da ya miƙo hannunsa zai annabi yake hada da shi saboda mi saboda dagarsa aka ce ya manzan Allah ga tara kayi musa kayi musu mubaya sun ma mubaya amma na goma kana ya ce inna alaihi tamima ya ce akwai daga a hannunsa ya raba Allah bi laumitta wahiya alaihi ma aflaha abada da zai mutu da daga a damtsinsa to har abada ba zai samu rabu ba domin yanzu sai ka je wani ya baka laya wani ma ya ce shi dan izala ne ka gan an sa wa ɗansa koroso a wuyansa ku zub da wannan da Allah ku huta maza Allah ya tura a sayyidina Aliyu ya ce ko doki ya ga da laya ya tsinke ta ya jefar idan ya ga kabari ya yi tudu ya daidaita shi annabi baya wasa a ɓangaren tauhidi da aƙida wai ka zo kana dabara wai mutane sai sun taru don kai musu ka birge su ba ruwanka shirya ta Allah ce wadda duk yake son gaskiya ka faɗi gaskiya ba ruwanka mai jin in yaji ya san gaskiya ne in don Allah ka faɗa Allah zai sa ta shiga kunnen mai son gaskiya kuma zai yi aiki ne ta kai ka ci riba Allah ka shirya da don haka tauhidi ake nema shine muhimmin abin da zai tseratar da bil'adamu sai Allah ya ce ala harfu tambaye ku saurara mana ku faɗaka kuɗi lillahi dinul khalis addini tacacce wanda babu shirka a cikinsa shine na Allah amma ko ka yi addini amma ka haɗa da ɗan wani abinka to ba ruwan Allah da shi la yasta hiɓuhu gairu tacaccen addini ba wanda ya cancance shi sai Allah wa dinul khalisu abinda ake nufi da tacaccen addini ma huwa ma qusida al-abdu bi amalihi wa niyyatihi riballah shine addinin da bawa yayi nufi da aikinsa da niyyarsa saboda Allah shine dinul khalis lamba ta ɗaya ne ko wa fil hadisi allazi akhrajahu muslim fi sahihi hadisi na 2641 an abi zarri radiyallahu anhu qal kila li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an karbo hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari kasan Abu Dharr al-Ghifari an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khayr ara'aita ar-rajula ya'malu al'amala min alkhair suka ce wa manzon Allah ya manzon Allah ka bamu labarin mutumin da yake aikata aiki na alheri wa yahmiduhu an-nas alayhi amma sai mutane suna yabansa akan aikin alherin nan kala sai annabi ce tilka ajilu bushral mu'min wannan bushara ce ta mai imani ta busharar kuma tun anan duniya kai abu na kwarai a yabe ka a kayi ba kayi don a yabe ka ba a a kayi ne saboda an ga abun mai kyau ne allah sai ya sanya wasu suka yabe ka wannan babu laifi bushara ce ta duniya ko fatakunu niyyatuhu lillahi khalisa niyyarsa ta zan yayi ta don allah kawai walakin nan nasa yahmadunahu alai wato sai dai mutane shi ta yabonsa a kan abu sai Allah ya ce wato sai annabi ya karanta ayan da Allah ya ce wa ƙuli'man Allah ya ce ku je ku yi aiki fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun da sannu shine sa din fa sa sa din sinun ne harfu tanfizun ma'anahu zamanun qaribun shi yasa aka ce da sannu in ka duba hashiyatul kafrawi wanda yake sharhi akan ajuruma ta nahwu Allah ya ce ku je ku yi aiki da sannu Allah zai ga aikinku manzon Allah zai gani mumine za su gani in sun gani ku za su fada haka dan adam yake na wa kana muwafiqan li sunna kuma aikin ya zan yayi daidai da sunna wai ana fassara mana addinul khalis idan addini bai daidai da sunna ba ya zama bid'a to bai zama dinul khalis ba yanzu ka yi maulidi ka ce kana son annabi kai ma da kake kasan karya ne son annabi sai shekara kuma sai a yawon gari da wake-wake da kaɗe-kaɗe ba zai yi ba son annabi shi ne kai aiki da ƙura'ani da suna tasa haka shehu usmanu ɗan hudu ya ce wata 'yar ƙasida ya yi ta hausa khalifa shehu usmanu ɗan hudu ya ce hadithi da ƙur'an kuna ji zumaina da ijma'u wallahi ɗai abukina da dubansu kullum dare inda rana sai ce suna gwada mai son shi suna tasa hadisi da ƙur'ani sai mai sai ijma'i ya ce zuma ne a gunsa wa'annan ƙur'ani da hadisi kamar shehu ya samu kasan zuma tana da daɗi to yace ko in ya rike qur'ani da sunna yana karatu yana aiki to kamar yana shan zuma dan dadi ijma'i ba yace bikin sa kenan shi ba irin bikin ka bane da zaka kira DJ a hana makwabta barci yi sai duba kallon mai imamu malik yace mai imamu abu hanifa yace mai abin nan imamu shafi'i yace auza'i da sauransu abinda malamai magabata suka yi ittifaki a kai wannan shi ne bikinsa kaga mu ba haka muke ba shehu usmanu faɗan godiya namu nan shekara 200 da ta gabata ya yi wa'azi allah ya lullube shi da rahamarsa sai ce da dubansu kullum dare inda rana dare da rana babu aiki sai karatun ƙura'ani da sunna da ijma'i amma ya ce ku dawo ga suna zama yana mu gani a niyefar da duk wani abu na ba su ba kowa shi jaye ka zan ba sakwace shi jaye waye tafi ba ruwanka da kowa kama ƙur'ani da sunan manzon Allah da ijma'i in dai addinin ba Allah za ka yi amma a ce ma ƙala shehu rariyallahu anhu ta eh kaga akwai rikici yanzu amma a ce ma kala rasulullahi sallallahu hajjadi za ka je kai sunan sahabi ma ana an wane an wane an wane ba kwa jin karatun malagumi yana buhari haddasana wane haddasana ka san haddasana iya hujja ke amma ba ce ka ai shehu ya ce ga zauta wani shehu eh Allah kiyaye ku jefar da shehunan nan ku zo mu kama ƙur'ani da sunna mai tai shi ma shehun da yana nan da ya kama da nan tsira take Allah ka shiryar da mu na'am wa amma ittiba'i ghairi llahi ko amma bin wani Allah wa amma ittiba'u ghairi llahi fa laysa dinan khalisun bin wani Allah ba tataccen addini bane Allah kawai shi ake bi ko annabi ba abinsa ba abinsa bayani yake Allah ya ce ya saukar masa wa anzalna ilayka dhikra limadha litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkaruna mun saukar ma da littafin alqur'ani shine az-zikru dan me dan a rubuta a sha a'a dan ai laya da shi a'a dan aiwa wani yasu Allah ya ce ga dalilin illar shi ne litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi don dai annabi ya ƙara bayani a mutane na abin da Allah ya sauka zuwa gare su wala'allahum yatafakkarun saboda in sun ji bayanin za su yi tunani kuma da yawa suna tunani Allah ka sanya mu cikin su kenan bin wani Allah bata ne lidhalika almatbu'u fi nafsi wa amma ittiba'u ghayra Allah fa laysa dinan khalisan ko ba nan bane yawa lidhalika almatbu'i fi nafsi ba addini ba ne ga wanda aka bin shi kansa bal huwa kama ƙala ta'ala a'a kamar da yadda Allah ya ce wallazi nattakazu min dunihi awliya to ina masu bin waliyai ga abin da Allah ya ce wallazi nattakazu min dunihi ay ghayra Allahi awliya duk wanda ya riki wani Allah a matsayin waliyai wa humul kuffaru to kafirai ne su yi Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru kaga tabbacin wannan din naka yaquluna fi mi fi ibadatihim lil asnam wayancan na farko suna fada abotan gumakan da suke yi ne yanzu kuma suna fada abin shehinansu ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ba komai yake sa mu bautata wa gumakan nan ba ne yanzu su ce ba komi ya sa muke bin shehinanmu ba illa liqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kai mu kusa da Allah su wai ba za su iya zuwa ba sai shehi ya kai su me ce qurba ai shine zulfa masdarun bi ma'ana taqriban kenan fal ibadatu fil haqiqati laysat lahum ibadar wai a haqiqa ba a su suke ba Allah ce inna Allah ya hukumu bainahu Allah shi zai yi hukunci tsakaninsu ai bainal abidina wal ma'budina tsakanin masu bauta da waɗanda ake bautatawa au bainal abidi ghayra Allah ko ko tsakanin masu bautar wani Allah ba Allah ba sai ce mi fi ma hum fihi yakhtalifun cikin abin da suke sabani a cikinsa Allah shi ɗai zai yi hukunci mai gero ne? Allahu akbar bai da mai gero wato Allah shi zai yi hukunci a tsakaninsu cikin abin da suke sabani Allah maɗaukaki ya ainihin wato shiryar da mu li'annahum innama yattabi'una ahwa'ahum bighairi hudan min Allah kaji dalili saboda suna bin soye-soyen zukatansu ne babu wata shiriya daga Allah wa kullum man yattabi'ul hawa duk wanda yake bin son ransa fala budda min an yakhtalifa ma'a ghairi ba makawa zai yi sabani da waninsa li ikhtilafi maqasidihim saboda manufarsu ta sha bamban ko inna allaha la yahdi man huwa ka man huwa kadhibun ko Allah baya shirye da wanda yake makaryaci ai fi fimin fi nasbihi ma la yaliqu billahi ilayhi ta'ala mai yin ƙarya ta hanyar danganta abin da bai dace ga Allah ba zuwa ga Allah ɗin kaffarun kuma mai yawan butulci ga Allah bima huwa haqiqatan minhu ta'ala ga abin da yake zahiri haƙiƙa ne ga Allah madaukaki sai Allah ce law arada Allahu an yattakhidha walada inda Allah yana niyyar ya rikida ai kama kalu kama yadda suke cewa yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne ko su kuma nasara yan kirista suka ce almasihu isa dan maryamu ai wato dan Allah ne Allah ya ce law arada an yattakhidha waladan ittakhadha haka ne ko law arada lahu an yattakhidha waladan ittakhadha ar-rahman walada wai suka ce na gane wato wannan an kawo hikaya ce ta magana su da suka ce iwa kalu takabar rahmanu walada e sun ce ubangiji mai rahama yana da ɗansa har allah ce ta kadu sama wato ko sama ta yi kusa ta ce saboda an ce ubangiji yana da ɗa to da allah yana son ɗan lasɗafa min ma ya ma ya sha da sai ya zaɓi abin da ya so daga cikin halitta tasa wata kaza hu waladan gaira man ƙalu ba wadda su suke faɗa ba kalu innal mala'ikata banatullah ai mun yi a baya suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne wa uzairu nibinullah yahudu suka ce uzairu ɗan Allah ne wal masiha binallah isa almasihu suka ce ɗan Allah ne to duk sai Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi mala'iku ba ‘ya'yan Allah ba ne kuma ba mata ba ne uzairu ba ɗan Allah ba ne isa ɗan maryama ba ainihin wato ɗan allah ba ne tanzihan lahu min ittikazil waladi allah ya tsarkaka gabarin rukun ɗa hatta yi ubada ballantana a bautata masa zalikal waladi ɗalaban limar zati abihi don neman yardar ubansa ba haka suke yi ba huwallahu alwahidul qahhar allah shine guda ɗaya kuma marinjaye ya rinjaye kowa da komai allah ke ai li khalqihi yarin jayi halittarsa qalu haka ne ko fal wahdaniyatu tunafil mumathala saboda kasancewan Allah shi kadai wannan ya kore a samu wani wanda yake daidai da shi babu tamka a gare shi tunda irin shi kadai ne fadalan an tawalidi ballantana ma a ce ya aihu wal qahariyatu wato ƙarfin ikonsa kuma alkaharu rinjayen ubangiji muɗilakatun tunafi ƙubular zawali wannan kuma ta kore a karɓi cewa ubangiji zai bushe almine ne almuhawwaju ilal waladi wanda zai sa buƙatar ɗa yanzu ai idan mutum ya aihu ne saboda akwai buƙatar in ya tsufa ɗansa zai ci gaba da abin da yake yi ko? in ya mutu zai dora abun da ya bari to Allah shi baya karewa sunansa albaki wanzazze kenan baya da farko bai da ƙarshe laysa li awwaliyatihi ibtida'un farkon Allah ba farawa ya ba haka Imam Abu Zaid al-Qayrawani ya faɗa cikin risala wala li akhiriyatihi inqida'un ƙarshen ubangiji ko baya yankewa kaga bambancin Allah da duk sauran halitta ke duk wanda kaga yana da farko yanzu muka karanta shekaran jiya da jiya farkon dan adam dugon mani eh mani aka mai da shi saran jini saran jini ta zama tsoka tsoka aka mai da ita kashi kashi aka lullube shi da nama sai aka hura halittarsa to kaga ai wannan dan adam yana da farko hadisi kenan to Allah bai da farko kuma bai da ƙarshe shanin Allah ya gagara na'am sai ina wa illa lajaza an yakuna makahuran in ko da ba haka bane to da shi za a rinjaya Allah da a ce ba shi bane alqaharu ba to shi sai a rinjaye shi ta'ala Allahu an zalika Allah ya ɗaukaka gabarin haka khalaqa samawati wal arda bil haqqi shine ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya ai bi mulkihi athabiti eh na gane wato da mulkin sa tabbatacce wa kullu man fihi ma mulkahu duk abin da yake cikin sama da ƙasa mallakar Allah ne wa abdullahu ta'ala kuma bawa ne ga Allah madaukaki yukawwiru al-laila 'ala an-nahari Allah shi yake shigar da dare akan yini wani lokaci za ka samu daga faduwar rana zuwa hudowar alfijir ya fi daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana tsawo wani lokacin kuma akasin haka shi ne yi kawirin laila an yi dikilu au sakkarar laila wannan hara ya ta'aƙaba ne allah shi ya hore dare da yini suna ta bin juna fayazidu wani lokaci dare ya tsawo wani lokaci yinin ya fi tsawo ويكور النهار أن يدخله على الليل فيزيد وسخر الشمس والقمر الله شيني يهوري رانا da wata kullun yajri kowanne yana tafiya yana gudana fi falaki cikin falakinsa li ajalin musamma tafiyar zuwa wani ajali abun ambato li yawmil qiyama shine zuwa ranar alqiyama ala huwal azizu ku ku saurara Allah shine mabuwayi algalibu ala amrihi wanda yake da galaba bisa lamarinsa almuntaqamu min a'da'ihi kuma Allah shi yake ukuba ga makiyansa al-gaffaru ko kuma mai yawan gafara li auliyaihi Allah kai mana gafara to ina ga akan wayannan ayoyi guda biyar za mu takaita sai in Allah madaukaki ya kai rayuwar mu gobe ranar da za mu rufe tafsiri kuma gobe insha Allah karfe 8 da rabi za mu zauna a nan da izinin Allah mun rage minti 30 da muka saba zama tara ko saboda akwai jawabai kuma za mu ɗan takaita karatu don abubuwan da ake so a faɗa da addu'o'in da za mu yi su samu shiga na
assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu wa alaikumussalam wa rahmatullahi kafin a je ga karanta tambayoyi akwai sanarwa da dama wadda suka kunshi kamar haka da farko kafin aje ga karanta waɗanda suka rubuto a suka kawo tallafi a kwamitin marayu na'am
gobe idan allah ya kai mu kamar yadda mala ya faɗa za a rufe tafsir kuma in an zo jawabi su da a ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da suke hidimar rarraba tara kayayyaki da neman taimako ga marayu da kuma isar da su ga gidajen marayu insha Allah zai zo bayan shugaba ya yi bayani shi ma zai karin haske dangane da irin tsarin da a bana aka bi wajen isar da wannan tallafi na marayu a ciki akwai ko jiya ne ko yau akwai wani gida da suka yi tarbi su masu ba kaiwa kayan Allah bai sa sun samu ba sun je anguwar sun yi ta tambaya ba a samu ba saboda babu cikakken lambar waya kuma a anguwar suka ce ba su gane gidan waye ba to amma daga baya sun gane kuma gashi har su rubuta takarda da lambar waya na'am sannan malam kafin a je ga karanta waɗannan taimako wadda takardun yau ma sun yawa akwai bawan Allah gashi ya zo Alhaji Zakariya mai gero na'am ya zo ya kawo yadi goma na shadda da turmi guda ɗaɗɗaya na'am ya ce a baiwa malam da kuma mai jan baki Allah ya saka wa mai gina sannan akwai akwai alhaji idris alhaji idris baba malam na'am ya kawo zakka inda ya ce yana yana gaida malam da sauran yan uwa musulmi da fatan sun- sun sha ruwa lafiya ga zakka da allah ya bashi ikon fitarwa ta naira dubu ɗari uku ya fidda zakka ta naira dubu ɗari uku na'am daga ciki ya kawo wa kwamitin zakka naira dubu saba'in na'am sannan ya kawo wa kwamitin lura da sha'anin marayu naira dubu ashirin na'am sannan akwai wasu mutane goma sha bakwai kuma da su kuma ya zaɓa wadda ya bayar da wani mai dubu goma wani mai dubu biyar haka dai ya babbayar sannan kuma zai ci gaba da wasu ma da suke tuntubansa da kuma waɗanda suka dace na'am ya ce a sanar da bayan Allah da cewa su yi haƙuri ga yanayin da ake ciki kuma jama'a sun yawa mabukata sannan yana neman a sanya shi a cikin addu'a akan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon fitar da fiye da haka a shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. wannan shine dangane da dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa Allah ya umarce shi da cewa khudh min amwalihim sadaqatan tudahhirhum biha wa tuzakkihim inna salataka sakanun lahum Allah ya ce ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu wanda da wannan dukiyar zaka tsarkake su ka ainihin kuma yi musu addu'a domin addu'ar da zaka musu zai ƙara musu nutsuwa a cikin hankalinsu Mm, haka muna roƙon Allah maɗaukaki kamar yadda ya ce ai addu'a ya samu ya yi fiye da haka duk wanda yake zakka tsakani da Allah Allah zai kare dukiyarsa kuma zai yi ta ninka masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma naqasa malun an sadaqatin dukiya ba ta raguwa don kayi sadaka kai ba sadakar zakka ba ko sadaka ko kyauta kake yi annabi ya ce dukiyarka sai dai ta karu ba dai ta kare ba da ka mu yi kokari mu taimaka wa juna domin Allah maɗaukaki ya taimake mu na'am wannan kuma dangane da irin wannan taimako da ake kawa wasu ne daga wata anguwa suka rubuto suka ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam mun rubuta wannan takarda ne don neman addu'a ga wani bawan Allah da muke tare da shi amma ya ɓoye kansa ya yi mana kyauta ta naira dubu goma goma tun daga cikin layin abc bread azare har zuwa bakin hanya da kuma sauran lunguna da ke kusa da gurin kuma ya roƙi wadda ya wakilta da don allah kada ya faɗi ko shi waye muna masu masa addu'a da fatan alkhairi allah jikan mahaifansa da mu baki ɗaya da fatan duk abin da ya sa a gaba na alkhairi allah tabbatar masa da shi kamar yadda ya ɓoye kansa ba ma buƙatar san shi ko wane ne muna masa fatan allah ubangiji ya daɗa buɗa masa a sauran shekarunsa ya ƙara wadda ya fi haka a ƙarshe malam muna so ka ja hankalin masu hali da su yi koyi da irin wannan halin domin a cikin mutanen da ya bai wani abu akwai wadda ba shi da cin ranar wani ma naira ɗari da saba'in a aljihunsa amma aka kai masa naira dubu goma wadda a dalilin haka ya sa ya yi sai kayan fidda kai wasu kuma suka yi sai kayan abincin sallah wasu kuma ma har suka samu suka yi wa 'ya'yansu kayan sallah muna godiya allah saka da alkhairi to dama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi batu akan haka kuma kamar yadda takarda ta zo akwai wanda da yake layin gidanmu ne wani ya doka mun waya a wayar da yake cewa malam mu yau mun tashi da wani bakon mai alheri amma ya boye kansa na ce eh ƙur'ani ya nuna dama sadaka in za ka yi ta ko zakka ita zakka dai an fi so a bayyana ɗaya sadaka kuma ta taɗawuyi an fi so a ɓoye ta saboda ita zakka wajiba ce an fi so a bayyana ta don wanda yake da halin yi baya yi in ya ga ana yi shi ma zai yi ƙoƙari ya yi haka suka ce a yi masa addu'a na ce wannan ko ya zama wajibi in ma zakka ce in ma kyauta ne haka muna roƙon Allah ta'ala ya sake ɗaukaka dukiyarsa ya kare shi daga sharri ya ainihin wato bi bayansa da abin da ya fi abin da ya bayar na'am ga wata sanarwa daga makarantar Khadija dan iya tafizul Qur'an da ke can layin masallacin Idi suka ce wannan hukumar makaranta tana sanar da al'umma cewa ta bude sashin haya islam na larabci kuma an fara sayar da fom ga dalibai da suke da takardar firamare musamman ma masu zuwa upper basic za a rika karatu ne a ranakun asabar da ladi safe da yamma kuma kudin fom naira 500 ne don haka masu bukata sai su je wannan makaranta eh sannan sai kuma akwai wani bawan Allah da yanzu ya kira ni da na dauka sai amma dai bari kan na manta saboda takaddun suna da yawa malam Ahmad tsohon darakta na gona na karamar kumar Katagun ya ce da Allah a faɗa a saka 'yan uwansa da suka samu hatsari ɗazinna a kan hanyarsu ta komawa gida madara bayan sun kawo ziyarar duba marasa lafiya a asibiti kuma wasu daga cikin suna cikin wani yanayi mawuyacin hali suke so a sanya su a cikin addu'a a tawassal nan kuma game da masu rubuto neman taimako to duk takardun neman taimako na bai wasu 'yan kwamitin musamman su alhaji aminu da su malam abdullahi shugaban agaji sai kuma inda mutum ya rubuto da masu neman registration da sauransu duk na jin yana karkashin su an ba su sai wasu bayan allah guda biyu mata waɗanda suke neman sadakar alkur'ani ga wadda zai taimaka ga shi wannan sai ya kawo sannan akwai wani bawan allah ma da ya rubuto ya ce don allah inda hali a taimaka masa da naira dubu ɗaya kawai yake bukata zai wannan al'amari da ya shafi da ya dame shi to wannan ma dai ga sakadin ta naira dubu to gashi sannan sai wani gurgu gashi shi ma ya ce don allah a sanar kekensa tayoyi sun mutu ba tif yana so da allah tayoyi guda biyu inda wadda zai taimaka masa da keken yake zuwa makaranta da sauran hidimomi kuma yanzu babu hali inda wadda zai taimaka masa sai ya taimaka masa inda lokaci za mu karanta wannan da aka bayar wata bayar allah ta ba da naira 200 a marayu wata bayar allah ta ba da naira 50 wani bawan allah ya ba da hijabi biyu wata bayar Allah ta ba da kayan mata set ɗaya a marayu sannan a ja hankalin to mazansu saboda ya yi sabon aure sai ya raba gida ya kuma fara ya kuma fara gal- ya raba gida ya kuma fara gallaza musu suna so mala ya ja hankali irin waɗannan mutane masu irin wannan halin wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a marayu wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu da hamsin wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari da nufin Allah ya yi mata ciwon idanta wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya ji kan iyayenta wannan takardar Allah ya saka musu da alheri Wannan- dan batun ai ta ce ai nasiha ga wanda ya aure ko ƙwarai da gaske yawa shi aure ba hana yin sa ba a musulunci amma wajibi ne duk wanda ya- da yake da mace fiye da ɗaya dole zai yi adalci sannan tara mata biyu ko uku ko hudu a gida ɗaya ba wajibi ne ba ne in mun karanta muktasar khalil ya ce kowace matar ka kai mata gidanta da mani mutane ban sani ba suna ta surutu akan wannan kana iya aure a wani gari ka bar matar kaga dai karshen rabuwa ke sai sadda ka ta kuma ana samu a nan hatta a nan kasar wani yana da mata a nan yana da wata a kano ko yana da wata a abuja yana da wata a nan gudu abinda ake so a yi adalci wannan adalcin kuma ya zama tsakaninka da ubangiji kake yi in kai haka allah zai kubutar da kai allah ya shiryar da mu a nan ma wata baiwar Allah ta ba da naira 150 a marayu da niyyar za su je saudiya Allah ya kai su lafiya da kuma kasuwancin da take Allah kawo ka- amma naira 150 wata baiwar Allah ta ba da naira 50 a marayu allah ya saka da da niyyar Allah ya sa ta haddace suratul baqara allah ba ta haddar ƙura wata baiwar Allah ta ba da naira 50 a marayu allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da taliya guda guda marayu da niyyar Allah ya ji kan yan uwanta da suka rasu allah ya ji kansu wata bayar Allah ta ba da dabino ga malam na'am wani bawan Allah ya ba da naira 200 a marayu wata bayar Allah ta ba da naira 50 da niyyar Allah jikan iyayenta ya kuma biya mata bukatunta na alheri allah biya wata bayar Allah ta ba da naira 50 a marayu Allah ya yi mata ciwon kafa wata bayar Allah ta ba da 200 da kuma dan kunne guda shida a marayu Allah ya biya musu bukatunsu allah biya wata bayar Allah ta kawo takalma kafa biyar sabbi a kwamitin marayu kuma tana neman addu'a Allah wata biya baiwar Allah ta ba da huluna uku da gyale ɗaya a marayu Allah shiryar mata 'ya'yanta Allah ya shirya wata baiwar Allah ta ba da ɗari biyar Allah ya yi mata cutar da take damunta Allah ya yi sannan mata.
sannan tana da 'yan mata uku da bazawara ɗaya Allah ba su mazaje na gari Allah ba su nagari wata baiwar Allah ta ba da dogayen riguna guda biyu a marayu tana neman addu'a Allah ji kan mijinta Allah ya ji kan wani bawan Allah ya ba da yadi biyar a marayu da niyyar Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya ji wata biyar Allah ta ba da naira ɗari biyar a marayu Allah ya yi mata matsalolinta kuma malam ya ja hankalin iyayenmu a kan ƙazafi da suke yi mana kuma ba ma aikata abin da suke zargi to Allah ya kiyaye wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a marayu Allah ya saka da wani bawan Allah ya ba da naira hamsin a marayu Allah ya saka da wata baiwar Allah ta ba da naira dubu ɗaya a marayu da niyyar Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya mata wani bawan Allah ya ba da naira goma a marayu Allah ya saka wata bayar Allah ta ba da siga ga malan da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka wata bayar Allah ta ba da naira ɗari a marayu da niyyar Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a marayu da naira ɗari a kwamitin tafsir wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya a marayu wani bawan Allah ya ba da kayan maza kala uku a marayu a sa iyayensa a addu'a wata bayar Allah ta ba da kayan mata kala uku a marayu a sa mata babanta a addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya da naira arba'in a kwamitin marayu Allah ya saka da wata bayar Allah ta ba da yadi goma a marayu Allah ya saka wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu ta shiga college akan Allah ya ba ta nasara a wannan karatu da za ta fara Allah ya ba ta nasara wannan ma wata wani bawan Allah ya ba da naira hamsin wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a marayu wani bawan Allah ya ba da yadi ɗaya a marayu hajiyan wadata ta ba da kayan yara mata ɗinkakku kala ɗaya da doguwar riga sai yadi ɗaya da naira ɗari biyar ga marayu sannan naira ɗari biyar ta marar lafiya na'am da nufin da nufin Allah bai wa mahaifinta lafiya da ita kuma Allah ya albarkaci zuriyarta Allah ya musu albarka wata bayar Allah ta ba da goma, naira goma wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu wata bayar Allah ta ba da naira hamsin da niyyar Allah ya ba ta sa'ar karatu da jarrabawa ya kuma sauke ta lafiya Allah ya sauke ta wani lafiya.
bawan Allah ya ba da yadi biyu da sakon ɗin kaya kala ɗaya wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya ba ta ɗa mai albarka Allah ya ba ta wata bayar Allah ta ba da ɗan kunne guda 24 a kwamitin a marayu wata bayar Allah daga katsalle ta ba da hijabi a marayu wata bayar Allah ta ba da naira 500 a marayu ɗanta ma ya ba da naira 100 a marayu Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira 100 a marayu da mafi da mafifici guda biyu a malam Allah ya saka da wata ba- wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin a marayu da niyyar Allah ya shiryar mata da ɗanta kuma ya ba shi sana'a ta gari Allah ya saka da wani bawan Allah ya ba da naira hamsin Allah ba shi aikin yi Allah ya ba wani shi bawan Allah ya ba da naira dubu bakwai a marayu Allah ya saka mu kuma ya ba da naira dubu biyu a malar naira dubu ɗaya a mai jan baki Allah ya saka da wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a marar lafiya Allah ya saka wata da- baiwar Allah ta ba da naira hamsin a marayu tana neman miji na gari kuma Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya mata wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a marayu tana neman aiki a fmc kuma bazawarinta kullum ta yi masa magana sai ya ce ta bashi lokaci Allah ya bata wadda ya fi shi Allah ya ba ta wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a 'yan agaji Allah ya saka da wani bawan Allah ya ba da naira ashirin yana, yana so ya haddace alkur'ani a sashi a addu'a Allah ya ba shi wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a marayu wata bayar Allah ta ba da naira hamsin wata bayar Allah har ila yau ta ba da naira hamsin a kwamitin tafsir wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar da yadin kubta guda uku a marayu wata ya saka bayar musu wata bayar Allah ta ba da kayan kanti set ɗaya na yara a marayu Allah ya wannan saka ɗannan su ne kayayyakin da aka kawo a yau da tallafin marayu malam bari mu ansa tambaya guda ɗaya cikin yardar Allah sai a je ga tambayoyi eh wata taku na manta gaskiya ta gaskiya na ma- to su ai ba a zo ga addu'a ba wannan wato akwai wata tambaya ne wadda mai sarƙaƙiya to kaga kun sa mun takaddar a ciki Ka manta ta ne ta takaddun ne suna da yawa amma akwai waɗanda suka rubuto malam a yi nasiha masu so a yi nasiha musamman ga masu neman mazaje na ƙware mata na'am wanda ya ce malam magana ta gaskiya shi shi ne su fa maganar matan nan suna neman mazaje na gari yawanci ba ba fa maza na gari suke nema ba su dai iyayensu mai kuɗi suke nema sau da yawa za ka ga mace ta samu mutumin kirki amma daga wadda ya fi shi kuɗi ya zo ka- ko da fasiki ne sai su juya wa mutum baya sannan wannan kuma ya ce abu game da masu cewa a yi wa 'ya'yansu addu'ar miji na gari ya ce malam yawancinsu su sama 'yan matan nan san ba sa so su auri wai a kai su kan kishiya idan dai kana da mata in ka je da nufin ka aure su amma sai su ce su inda mai mata ne ba za su je kan kishiya ba ya ce shi yasa za ka ga 'yan mata barjak suna yawo a kan titi matukar ba su janye wannan aƙidar ba to su da aure fa sai dai su ji ana yi
to gaskiya ne idan mutum an ce ko mai neman addu'a ya ce yana son miji na gari abinda ake mi- nufi da miji na gari shine wanda zai koyar da matarsa addini iya abinda Allah ya bashi na duniya na yadda zai ɗauki ɗawainiyarta ya ɗauka sannan rashin samun kuɗinsa a lokacin da za ta aure shi ba shi zai nuna zai tabbata bai da kuɗi ba duk kuɗin wanda za ta aura don kuɗinsa Allah yana iya ƙarar da kuɗin bayan an shiga auren kuma kuɗin ya ƙare to ya kenan in dai an ce nagari in nagari ya zo a aure shi in kuma an ce mai kirki in mai kirki ya zo a aure shi kar a ce ana tare da na kirki kuma an ga mai duniya a bar na kirki a tafi duniya to za a yi bi babu Allah kiyaye mu to bari mu karanta wannan tambaya ta kasance ita ce za a karanta ita kadai tilo wato malam ina tambaya ne akan online business wadda za mu tura kuɗi kafin a turo mana kaya amma ba a samun matsala wajen turo kayan sai dai ba ba a samun ka'idar yadin biyadin miye hukuncinsa a addini shi irin wannan a ciniki babu matsala a canji ne ake okay aka fi ainihin dagewa sai ga wuri ga waina okay kamar masu canjin kuɗi daga dala zuwa naira ko zuwa riyal ko wani abu Mm.
amma ka san mutum yana sai da kaya kuna hidima da shi za ka iya tura mar kuɗi tun kafin ya kawo ma kaya Mm.
zai iya turo maka kaya daga baya ka tura mar kuɗi wannan yarjejeniya ne a tsakaninku babu wata mishkila to masha Allah Allah ya shirya da to waɗanda ba su ji a tambayoyi ba sai su yi haƙuri gobe za a ɗan karanta waɗanda suka sauwaƙa kafin a je ga yin addu'a sai masu neman addu'a akwai masu rashin lafiya da masu biyan bukatu na alkhairi da masu neman shirya ga 'ya'yansu maza da mata da masu dai wasu matsaloli wadda kowa Allah subhanahu wata'ala ya san wato damuwa ya san bukatar kowa sannan kuma 'yan agaji suka ce akwai wata baiwar Allah da ta aiko musu mema farfesu ko a sanya ta a cikin addu'a Allah ya Allah saka mata sannan akwai tun shekaran wajen sati guda wani ya manta medical glass dinsa gashi har yanzu bai zo ya karba ba da kuma wani wadda jiya ya manta fula zanna idan sun ji sai su samu malam Abdullahi shugaban yan agaji domin a karba malam sai ayi addu'a ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وابتراكنا بالمغفرة ولا تدع فينا ولا معنا شكيا ولا محروما يا الله منا roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka jaddada mana zaman lafiya a cikin ta Allah ka saukar mana da arziki Allah ka saukar mana da albarka a wannan ƙasa ta mu abin da yafi ƙarfin mu Allah ka ije mana shi masu ƙoƙarin taimakawa ƴan uwa Allah ka ci gaba da taimaka musu ya Allah fitintunin da suke tasowa a ƙasar nan wayanda suke kulla shi ka san su mu ba mu san su ba Allah kai ka fi karfin su Allah kai mana maganin su ya Allah muna roƙonka Allah ka saukar mana da albarka a garin mu da jihar mu da kasar mu da duk duniyar musulmi baki daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin